karshen hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa idza da idza kana al-mar'u inda kulli man yahmil al-qurra haka ne ko hadisi ne da yake da mu tafi hadisi ne da ibn al-Qudsi wa an abi hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستسلم احدكم في الماء الدائم وهو جنبه أخرجه مسلم والبخاري لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة wannan hadisi an yi aiki da babu hurera Allah ta kare da ake yi abu ne ne da na rasulun babu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya da mu Allah ta da gare shi ya ce la yastaqim ahadukum la yastaqim ahadukum illa bi'adin la yastaqim ahadukum illa bi'adin kada tsayanku ya kuskure da ruwanka a cikin ruwa wanda yake kamar ruwa na kofi ko ruwa na kuskuri wanda ba su dama yanki ba a tare su wuri guda a cikin an ɗauka ku kada tsayanku da cikin ku ya ruwanka a cikin ruwa wanda yake kuri ya zuwa jirgin alhalin nan da ruwanka na gaba gaba ina ga gaba gaba yanzu bukari wanda riwayar muslim ce yanzu bukari amma a riwayar bukari da abin da hannun yake ma ya ilanna a hadisi min ma isda'i allazi la yajri kada tsaye daga cikin ku ya kuskura ya yi tsawabi a cikin ruwa wanda yake tsaye shi ya fassara din cewa allazi la yajri ruwan da ban yake ruwan da yake tsaye gida kada mutum ya bayyana a ciki in da ya fita da shi sannan kuma mutum zai yi kusurta idan kun lura yadda ne yadda tana hannun yin mutum kaɗai a cikin ruwa ya yi kusuri wanda ta da biyu wanda ruwan kuma tana hannun yin abu guda biyu kada mutum zai dawo biyu a cikin ruwan sannan mutum zai wanka a cikinsa duk da hadisin ne yake gaba wani musulmin ne الوالد إلى المسلم أو مثل المسلم ثم يرتكب منه شيء ثم يرتكب منه تأتيه بتكامل فيه جميل domin idan muka ɗauki riwayar farko wadda suke fi kamar ana hana su kai bawali a cikin ruwan da yake tsiri sannan kuma su ce za su wanka da wannan ruwan abin da yake karanyewa daga cikin su kuma yana komawa amma idan muka ɗauki riwayar mulki wato kuma karfe zawaji a cikin wannan riya sannan kuma ka ce za ka tsere miliyan a cikin cikin miliyan ke wanda da su cikin da an hana ka ko za ka yi mulki da kamar gida zai ce ko ka ce za ka wata ko ka ce za ka ɗauki miliyan a wani kotu ko wani mutum su je miliyan ke wata na ku kan zai mutum ya zama da su ke zama da su an fahimta ku wani abu da yi a riyanin abu da yi وما يتصل فيه من الجنابة kada mutum ya tsira mutum ya rantsar da nada da irin rantsar ruwa da muke magana a kan ruwan da yake idan kuka tsira riwayar wannan hadisi gargadon yadda malam ya fito da ita a ɗaya bayan ɗaya za ka samu abu da guda biyu abu na farko halin yin bayyana a cikin ruwan da yake tsaye wanda ba gudu ruwan tabbata wanda ba da jirgi ne tafiya ba an gane ku abu na biyu hannun yin wanka a cikin ta shi ce wanda ruwan wanda ke tare wuri guda wanda ba guda na yake ba su za ka tuna da wani suke sabani suka ce yin mene ne annabi ya hana ya hana yin wanka ne kaɗai a irin wanda ruwa ko ya hana yin bayan ne kaɗai a cikin irin wanda ruwa ko kuma a'a ya ana ta haɗa azabi guda biyu da su guda kada ku ce za ku yi bayani kuma ku kira ku yanka a cikin sa ko dai kun za ku yanka ta ɗin ku ku da ku yanka in kuma ko ne ku ka tabbatar da ku yanka cikin gaba waɗansu malaman suka ce ya hana abu na farko ne shi ne da za ka yanka a ciki ba ko wato da za ka yanka a ciki ba waɗansu suka ce ya hana abu na biyu ne da hana ka ce ba ka zo ne a ciki ba waɗansu suka ce a'a haɗa abu guda biyu ne su guda biyu ne ya haɗa amma don ta ce ba ka ne ina ba ta zo ka yanka ka je ka samu ruwa ka ci da su zai zai zai na zo ka ji ba ka yanka da su ne da Allah ya tsalla alaihi wasallam dukkanin al'amari ne abin da ya ce ya yi biyu a cikin hadisi shi ne wato haɗa abu guda biyu lokaci guda amma hadisin don karfi a wajen shiryarin yanka yana nuna kuma har yanzu bai kira da wasu yanka ba ba ya halatta su bisa da yawa da wani an bai da sannan kuma mun karfi yana hana mutum ya biyu yankan da wata irin nan mai ruwan da ya ce tare da guda da abin da ba a majalis shari'a ta hana a yi wannan mun riga mun gabatar a baya cewa ruwa idan ya zama ko mai yawa na kasa kaɗan ta fada wadda ta fi tasiri wajen canza sai daga cikin sifofin ta guda uku canzawa mai rinjaye shi ne ne launin ta ko ɗanɗanin ta ko ƙarshen ta matuƙar da kuka kaɗan ke ruwan yana da yawa yadda takan tafi ne wajen canza har yi ɗan tsuwa ne da su ta fuskan launi ko dandamar ko lantarka mutu da wannan ruwa yana ma'a matsayin su ne ruwa ne ko yanzu da kuke da ruwa tafki guda ku diddigi guda ruwan mana ya mutu ya ta ko mutum ɗaya ko mutum biyu suka da suke da ruwa da zai man da ruwa da tasiri a wani wajen mutum da ruwa yana guda saboda da mutum da kuma wani sarra da ma mu yi mutum da Allah ya kuma da sarra hikimar kan da Allah ya kuma mutum da ya kuma da an hana ni an hana ta an hana ku an hana ku da ta ta in ya kuma da ga ma gari ne wannan ya zama ko da ga ku ya yi in ne mutum da ya sai sai da ya da su da sai da mutum da ya yi wani yin da ne wannan makaranta ta da yayin bidiyo da ya yi da ya da zaran ya kunta ya zama da kuka in ruwa su ba da rinjin zama ruwa don Allah su yaji Allah ne mai ba su kullum jirgin hanyar dukkan wani abu wanda yake mai yanzu idan kuma ta ala ya kaddara rayuwar da za ta gudana da su duniya ku fi sa kuna yi da cutar da ruwa an jiki da ubangiji ke ba da da haka ba ya ce a cikin tasu ko a wulakantar don kuma haka ne ruwa da yake tsari ko kai da za ka amfana da shi ba ta hanyar kyauta ko da za ka amfana da shi ba ta hanyar wanke ta zafin ta ko da za ka amfana da shi ba ta hanyar al'amuran ta na rayuwa ne da gobe to wani ba da zafin ta ko kuma ka ga da ta tafi ba shari'a ta hana wulakantar da shi don kar a tsohon da shi ko bukatan neman karkar kuna da kai da yake wato domin kaga akwai hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam yi cewa kar mutum ya zama bi a ruwan da yake koyi ta hawa gudana ba wai sun sun mutum ya yi wani ruwan da ya mutu su ba da za a yanka a sakamakon wannan bayanin guda ta a sun taɓe ta kada gina kofa da mutum ɗaya mun sun gina kofa da dukkan mutane har a zuwa gurɓa ta su da za su yi zanto an haramta da su sai su yi amfani ina ba wasu zan gurɓa haka ana yanka din don kuma kasance ba wai don yanka mutum da zai ba ruwan mu lalace ba saboda in aka mayar da aka zama al'ada sai ya zanto wannan fata an ce don ka dole ba ka da mu to hannu din ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kada ku yi kaza da umarni idan ya zo daga Annabi cewa yi kaza hannun nan iri biyu haka kuma umarni nan iri biyu duk inda ka yi a ciki kada ka yi kaza ki zai zama kai da cikin biyu kada ka yi domin zan kayan haramun kada ka yi domin zan kayan da kai yi wato hannu yana fa'idantar da haramci ne ko ne karhan kamar da umarni kuma kuma yana amfani da irin cikin al'amuran da biyu ko ne ya fa'idantar da wajabci ko ya fa'idantar da ne mustahabbanci مستحقين كل الذين يقولوا لا يجب كل كل المسلمين ko umarni ya zarce na mutahabi ta yadda wato ainihin na abin nan mutahabi ko da in zai yana da ladan da kuma da da wanda kanta to sai na mun suke cewa wannan hali da annabi cewa kada ka yi bawali a cikin ruwa wanda yake tsaye baya gudana ko kada ka yi wanka a cikin ruwa wanda yake tsaye baya gudana wannan hali da yake fa'idantarwa shin hali ne na haramci ko hali ne na karhanci idan muka ce hali ne na haram da mun duka mutumin da yi wanka ko ya bauli da wanda yake tare da ya gudana wato kenan ya sanya umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam a kowane tsaron da yake sama su da azaba tun da umarnin mun da shi hannun mun da shi da alheri haramun idan ka mutu ke hannun abin da yake fa'idantarwa kan hanci kenan dukkan mutumin da ya je yi ba ya zunubi a kansa sai ya rufe yi sun shi ya da alkhairi kan zunubi ina da wajen da yasa da dukkan da wannan shi ne tattaunawa da malamai suke yi karkashin wato ainihin waɗannan al'amura a taƙaice dai a asalin ka'idar sananniya a wurin malamai da kuma suke duk inda umarni ya zo ana ɗaukar shi a matsayin wajen sai in an samu wata ƙarina wata alama da ke kan jiki daga wajen su da ne su da sahabbai haka duk inda hannun ya zo ana ɗaukar shi a matsayin haramci sai in an samu wata alama da ka iya ɗauke shi daga haramci da kai shi ya fita hannu da na amfani da ita ta wani hannu. Wato ka kake nan dangantakar kawo wannan hadisi a ƙarƙashin babu mu ba ta ke maganar mai zama kuma ta ba ta tsakin da muke magana a kansa kitabu saharatu babu biyar wato kaga anan da muna magana ne kan hukuncin ruwa na kasu wanda yake tare wuri guda wannan ruwa na sarki a kamarta ruwa mai mai sarki a daji yake a cikin da yake a kamarta ruwa mai mai sarki za ta iya alwala da shi za ta iya wanka da shi sai dai baya halatta mutane su ji su za su kaza a ciki za su kaza a ciki saboda yin su kai idan yi za su gurɓa ta su daga asalin halittar ta farko da sarki yau da gobe san da ya zama mai da ya zama mai sarki ba ta ga ke nan hannun da ake sa sarki kaza a ciki wannan wani ya ke nan ba ta na asalin hukuncin su ne ana ɗaukar da abin ruwa da su. Kun bai da hadisi na gaba da hadisi na gaba kenan يقول عن رجل سلم النبي صلى الله وعن رجل سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليختلفا جميعا أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده سبيل وعن رجل سجد النبي صلى الله عليه وسلم an karɓo wannan hadisi daga wani mutum wanda ya abokanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana shi wannan mutum wanda ke cikin sahabbai yace la rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tarfasu al-mar'atu bi fadli rajul yace annabi ya yi hannu an tarfasu al-mar'atu mace ta ce za ta yi wanka bi fadlin rajuli da ruwan da namiji ya wanka da shi awar rajuli bi fadlin mar'a ko namiji shi zai wanka da ruwan da mace ta wanka da shi annabi ya hana wannan kada namiji ya wanka da ruwan da mace ta wanka da shi kada mace ta ce za ta wanka da ruwan da namiji ya wanka da shi to nan mana irin da ake nufi da fadlin rajuli ko fadlin mar'a shi ne ake ce ba wai a samu jirgin da ruwa da tsiba tana kwarawa a cikinta da wanka ragowar ciki wannan ba shi ake nufi ba abin da ake nufi ruwa ne a tare cikin baro babba ko yin ba su mai mawauta a tare an tofe ko da tafi da baya fita sai tafi da sai wanka da kuma namiji ya zai ce zai fita ciki shi kuma ya wanka da shi na yake nufin ba zai yi ba ko kuma mutum da shiga cikin ruwan mai wanka ruwan ba tare da guda na yau ba yana tare cikin wani ba ya safi ya shiga ya wanka sannan kuma ita kuma su da ke yi ta ruwan mai shi da da wata suna tattara su ce ragowar ruwan da suka wanka ko ragowar ruwan da namiji ya wanka wannan ruwan da suke ko zai zama ragowar ragowar sun kuɗi da ya fi zuwa cikin ta sun yi saura wannan da za su jiki na yana zuwa jikin sa in ya saura da zama za su kace ya zuwa jikin sa abin da ake nufi ruwan da ke zuba jikin sa yana karuwa wani guda ne idan kuna wanka a cikin dawo ko idan za su nan na wanka na zamani da ya yi da mutum da zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai ina da kan fahimta ainihin to a nan gurin menene hikimar cewa ba za su yi ba yanzu da tambaya ruwa ne a tsarin yi guda ne ko ne yi ne da su su yi an sa su su da su kuma nan ruwa ya zama na duka da su da su da su ke yanka ko ne su su su guda ko wanka ta fita shi wannan yankan da su yi a ciki ko wankan da yi a ciki shi wannan ya mai rasa ruwan ke nan ya zama na duka yanzu ba ba ba ba ba ku da ba ba ko ni ba ba ya ya ba ku da ko ran ba ku da ba ya ya ba ku da ba ba ku da ko ran ba ne ba ai wani ka ku da ku ku ku da wani ne na ba ku da wani ba ba ba ku da ku ne haka wani ka ku da ta ta ko wannan ne ne ne ku da haka yake ne to amma bai dai da hikimar cewa ta fi wannan hannun da annabi ya yi to wannan hannun hannu ne na shar'ani ba na haramci ba dalilin zai bayyana da baya za mu kuma annabi ya yi wanka da rigowar da ilimin da zai wanda ya kusa wanka an fahimta ku yanzu a kan gurin ya hada ne saboda barin hakan shi da ya dace ba amma za a yi da aikin haramci إذا بعدين نهار الله صلى الله عليه وسلم أن تستخدم المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة إن الرجل يتسمى جميعا دكتور عند الحكام أما قصد بكتير في يوكا بفضل جميع من تتبع الآن من الزواج إن الرجل يتسمى جميعا كما أخرجه أبو داوود والنسائي وإسناده صحيح إمام أبو داود بنسائي في حديثه قولا يأتي وإسناده صحيحه حديث كما سند الله إذا أنت السند هو أنت الإسلام كما على أجل أنت نسي سلسلة الرجال المنتهية إلى السند سلسلة الرجال المنتهية إلى السند جيران جعلان مزاجي كما الإمام البخاري يقول حدثنا أبو يمان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان وأنا أمام حديثي يأتي وأنا أمام حديثي يأتي وأنا أمام حديثي أن تقول أبو هريرة النبي يأتي to jerin mazajin nan da zai tun da dukkan malamin bukari zuwa da malamin malamin da zuwa da da zuwa da zuwa da zuwa da har yanzu a kan sahabi ya ku sun yi lafazin abin da ba da kuma da jerin wannan mazajin su da suke da suna a sanabi ko a sani a isnadi ko ku kuma da sanabi ko ku kuma da al-isnadi a yaran da ba a yi su ce wannan suna da sanabi da jerin wannan mazajin daga lokacin da aka ce sami inda rasulun Allah sallallahu alaihi ya kuru to duk abin da zai biyo baya inna man a'malu binniyat wa inna ma nusibu ma rawa wa man kan yudraku li illa Allah huwa tafsir abin da zai biyo baya annabi ya ce aka faɗa abin da ke kan wannan shi ne ke kira masani to kan an ce masani na biki ana nufin jin baya da maganar annabi idan an ce san ko rabi ana nufin jin da dawo da hadisi kafin a ji da hanyar da ko da ko su na da su tabi da duk lokacin da suka tabi na da su tabi kaga ana magana akan jerin magagan duk kowanne ba a duki ka a cikin ba ya halatta a roƙi a duki ya ba kuma ka'idar shi ne ya su ce wanda ya zai da wani da kariya ya zai da kariya malama da kuma ya zai da wani malama da ya zai da wani har da zai kan sahabin da zai daga lafiya da nabi to inda mutum ba da kariya zuwa mutum na karfi da zai daga wani sahabi waɗannan mutane da yawa kuma mutane ta yi da yawa da kwasu bane da ɗan gida bane da mai wata da fili bane da mai wani bane da mai wata yawan bane bane duk da an mutu rayuwar kowa aiki kowanne zarta shi ake bukata a wajen da ba a karkar da shi. Sai da su ta farko al'adala, adalci ya zan ko yana da riko da addini kenan sharadi na biyu har da ya zan ko in ya ga yana cewa ya zama yawan mai da yawan da to har da su suke kasa ta su biyu ko a ga har da ko ke da su da su ba ya iya rikewa idan ya yi amma da zarar ya ga abin ya rubutawa kuma duk abin da ya rubuta yana ajiye shi idan ya tashi zai ba ka labarin hadisin da yake yi da tsaya da da da kuma rana da da da da da an karanta da da san yadda yake da da zaba to yanda ana kirga ta a matsayin mahaddata a wajen malaman hadisi a gaba da haka ko ta ido na ganin ido ko a ne kuma kuma zai ya haka da kwakwalwarsa wanda ubangiji ya ba ka hazaka da kwakwalwa mai kamar kwamfuta da abin da ya ta cikin da cikin manyan malaman hadisi da ke gaba ta irin su imam malik ibn anas irin su imam bukhari irin su yahya ibn ma'in irin su da kuma manyan manyan malaman hadisi akwai wanda cikin su hindu su ga kasuwa sai su su kun nasa ya haka a cikin da kuma su kun nasa sai haka kuma wani mai أقول لهم كتاب ابن الآن عبدالله والذي كان ما قلت لمحدث قط عقيد علي يمكن بل تقصد يا بلمان محدث فتقول لك يا أمي yake in dai ya faɗi na farko to nan gaba yake da har abada ko ya zai yi abin da zai yi ma ka tafi sauda a fi da ya ba a kan wa ma sami'at ujuna ya sai an illa wa abu kalbi yake tun da muke ban taɓa rubuta baki cikin sauri ba ma'ana ban taɓa amfani da tawada da cikin sauri ko da ko da rubuta ba ya fi da cikin sauri da ya ta da kowane a zamanin da kasar da duk suka yi yanzu don kana ganin da suka kuma kuma ma ma su da aikin da suka yi da da ga su kuma duk da ya samu ya da da da da idan mu san shi da da da da an ci kuma da su yi ko da duk shi ke da ganin da da nan ko da ko ba da kuma da da da ko ko da wanda ko da su mutanen nan da da da cikin wannan jerin ganin su da an samu da adalci da mun yana da hadda adalci da haka da hadisi ne wanda yake da ta wanda yake nuna in za su iya rasu ba haka abin da ba wani nuna su yi tare ba in su yi tare ya halatta mun da wasu da su yanka da ya mutu in kuma ya zo wasu da yanka ya zo da yanka su da kayan da amma da abin da ke yi kar da yadda cikin ke cikin da cikin da yadda yanka da ke karwa da ya ke yi wanda ya san ka duk yadda kan mutu kowa ya san kusa yi da ya san ya tsaya وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في قوم موجوده رضي الله عنها اخرجه مسلم حديث الرجل إلى عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس من أسكن متى كنت حبيبه في أن الله لا يستطيع domin an haifi su da wani annabi da ke da su da da ga annabi ya ga duniya a cikin da aka yana da su kala ta uku su da su da a duniya to amma da wani annabi da duniya su da mata addu'a yake Allahu fakkina fi din wa abdul ta'awud ya ubangiji da kai da su da addini sannan kuma ka san da Qur'ani ke da su da zan ko wajen fassara Qur'ani عبد الله بن عمر سوى ان النبي صلى الله عليه وسلم من ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت كان يذكر في قوله ميمونة يذكر في لما يمونة دليلا بالميمونة ما كنت في وجهه في رضي الله عنه kaga kan annabi ana anan kuma yayi to sai da su cewa idan za a ɗaɗi zan guda biyu mene ne sakamakon da za su samu hannun da annabi ya san ba hannun da ya rasu ba hannun da ya rasu yin da anan wurin yana nufin a aikace da ta annabi ya aikata wannan na nuna halal ma'ana inda za ka fita cikin ruwa ko wanka ko ka ga ko ma ka fita ko wanka a ciki ya halatta abin da ake da kuma da amma ya halatta da dole ko kuma abin da suke yi wa karkul auladi bari shi yake amma yin da kai ba shi da ba haka kuma in kai ka zo ko wanka ba da shi da ba shi ko shi ne kar a ina da kun da وبأصحاب السنن استدل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جسمه فجاء يبتسم منها فقالت إني كنت في مبارك فقال إن الماء لا وصححه الترمذي وابن الجزار ولأصحاب السنن حديث يتبدا أول أصحاب السنن ما أبو سنن وكثير ما كان حديث من داوود أبو داوود إمام النسائي الإمام الترمذي الإمام ابن ماجه وهذا من الناس التي أصحاب السنن وفيها كل من معلمان حديثي sun gudanar daban-daban na wannan abadi akwai ashabu siha wanda su daban akwai ashabu sunan daban akwai almasani daban akwai almahajir daban المعاجم جمع من الموجب المثاني جمع من المثبت السهاء جمع من السبيل السهل قالوا إذا لم تكن وقد قال حديثا أن محمد صلى الله عليه وسلم كلام ذلك أصحاب الصحاح وعند تتولى كمكتاب الحديث suka ɗauki alƙawari tsakanin su da ubangiji duk hadisi ya su dawo da za su dawo wani hadisi da wani ba a cikin shugaban ɗan wannan hadisi shine Muhammad bin Isma'il wato mai littafin Sahih Bukhari imam muslim yana biye da shi inda yake da sai kuma ashabi kuma idan sun ce sunan suna nufin malamin hadisi ne ya tashi tsara hadisai amma sai ya zaɓi hadisai na fikihu kaɗai bai ɗauke ɗan za hadisai da babba hadisin fikihu ko fikihun ibada ko fikihun mu'amala fikihun ibada ko fikihun hajji da ta hajji cikin mu'amala da kuntun hukuntan kasuwanci da sauran mu'amala ta auratayya da sauran makamantan waɗannan to irin waɗannan su ne su imam abu dawo imam mutum imam mutum imam ibn wajah waɗannan sun tattara da mutum da hadisai da suka ga cikin da duk da cewa ta iya ganin waɗansu hadisan a waɗansu babuka amma wannan su ne suka ɗauki da zama su ɗauka cikin hadisan da suka fara sannan kuma wani abu su su yi alƙawarin cewa su yi hadisi da bibi da bai za su kawo ta iya kawo da bibi ta iya kawo hakan ta iya kawo da bibi kuma suna san ne cikin sarki ba wai zama cikin da iki zama ba sun san da iki ne amma don sun san wani malami cikin malama ya taɓa yin hujjar da aka so suka kawo don ka gane in ka ga wannan hujjar da ake da hadisi ka san hadisi da iki ne ba wani gara ba don da kuma ga al'umma ba wai don ke hujjar da suke kawo kun ga hujjar da to idan suka ce al-muslim al-muslim ta zo ila wannan wanda ba ne hadisi shi ne mutum ya tsara hadisan sahabi guda daya ko hadisan sahabi sama da daya amma ya yi su bisa da nan kamar yadda ka ita yuka na sai na ma'a farko cikin da akwai zai da jawo da kuma ya kawo dukkan hadisan da aka taɓa yin kowa da zai zama da duk wanda ya da hadisan da yi da hadisan alwala da hadisan wanka shi ba ya ba duka duk kawai hadisan ki tsara ba ne da ba aqida da ba alwala da ba wanka da ba jarumta da ba tausayi da ba hakuri da ba shi da kawai shi da ba sai ya gana da dukkan hadisan da yin da za a yi su ce da duk da ina ba ta ta da duk da kawai hadisan ta in ya gama da wannan da kuma bin bin alba in ya gama da wannan alin bin alba da aka da haka ya dawo hadisan da aka da dawo da ko hadisi da ya dai to irin wannan kalan nan maka littafin da aka gani tsarin na gwamnati da kan shi kira muslim an gane ko za a wani ya kawo hadisan da hadisai ne kai wani kuma ya kawo sama da daya kowanne da akwai irin su da wani ko mun da an ce mun da duka ne na bi amma sanan nan lafar da malamin da bi wajen nan lafar ta shi ne shi ya yi karatu wajen malamai da ya yi karatu wajen malam daru ya yi karatu wajen malam mahmud dukkan su ɗin ya yi karatu a yau hadisan da samu a wajen wannan ba su ne samu a wajen wannan ba hadisan da samu a wajen wannan sun samu wannan wannan to idan ya zo wanda ka bi sa su na hadisi ne da ya da hadisan da da su ya kawo su gaba daya sannan ya cigaba da hadisan da da ya ya kawo su gaba daya ya cigaba da hadisan da da Muhammad wannan ya jera maka hadisai ne gargadon yadda yi da gargadon da gargadon malumansa to idan ka kawo su yana maluman nasa da wani malumin zai fara yana da akan tsarin arabin alfabet ya fara da harafin a wani malami ne kuma ya fara da a mufataha ya zama da i wani malami ne fara kuma ya fara da i da wasu su da rafi da wasu su da rafi da wasu su da rafi da wasu su da fara da bamba da wasu malam guda malam gare kiji su da rafi da malam guda kiji da rafi kiji su da rafi sannan ne da sannan ne aka aka hanji kan sanadin to wannan kuma ake kira ma'ad da su da وعليكم السلام. a cikin dai wannan malamin hadisi imamu bukari ne imamu muslim su ne wanda dama sun ɗauki alƙawari ba ya kawo hadisi da su yi musamman ya da kuma gudunar hadisi haka ne duk da wasu malamai suna da cewa kan malamin hadisa amma wasu su ko dalili mutane da yawa da tsaron kudi ana ɗaukar su duk rabin a jumlace cewa hadisan bukari da hadisan muslim da kuma da kuma da hadisin da suke abu dawud imamu abu dawud ya faɗa a wani wuri daban yace a tsarin da ya kawo wajen littafin da hadisi yace a cikin wannan littafi na ya zan ambaci hadisi da wa ma ja ba hadisi da kuma wanda ya kama shi da hadisin hakan da sai ce ya ma kana fihi sa'adun shadidun bayyatuhu duk hadisin da ya zama na da wani da tsarin da ya koyar da wani da haka sun yi yau da yayi to irin da ake cewa azamin ba ka tada Allah ya yi amma da yake yi ke kuma da to irin da mun yi shi da irin da take a ya ga su da gurba da da su yi ne ko da yi ba sun jira maka sanan hadisin da ba a yau sai a san na kula ya na san na kula wani ya ba wa bi ya ce wani ya ba wa bi annabi ya ce ai ce ka ne ka da wani da ka da wannan da ya ka gano in a cikin ku da ka mu ce ko kula hadisi na ya kula in a cikin ku da ka mu ce an samu tantar da hadisi ko bai kula ba kun yi haka lokacin da ya kama ya kula da kuma amma a jikin abu da ya ce da yake a jikin kuma zai ce da yake da kuma yana zai yawa yake wani abin da yake a jikin wani da ya ce da yake haka kuma yin da ya da yin da ya wanda yake da makamakin da yake yi wanda sai a hankali a hankali mutum ya koyi da irin matsalan hadis da irin rijal irin rijal da hadis to sannan ne kuma ya karanci da zai yi idan kana da tsari da tsari da tsari duk da zaka kuma ka koyi da hadisi da hukunci da hadisi idan ka ɗauki lissafin tanfis al-hadis na ibn hajar bin kalta zai ce maka maka idan ka ɗauki lissafin nasib al-ghaya fi ahadith al-hidayah na imam al-zainab zai ce maka da wanda ya ɗauki da ya ɗauki مقولة حديث ولأصحاب السنن أن تلقى حديث لدى أصحاب السنن ما لم يكن حديث من لدى أبو داود كل ذي لسيد المولى أجل حديث في سورة ست سنة بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومساك لما كان النبي سنينك في جسمة وتعطيك كتكو jakana waɗansu malamai suna fassara su da kasko waɗansu suka ce ba kasko bane jakana jakana abin tsara ruwan da ake yi da harkokin kenan ko ana kira da kwami a wata wani wurin ban san nawa ne da kuma kira da to shi ke nan wannan shi ne jasma ɗaya daga cikin mata da ta yi kayan wanka a cikin jasma wato kwami ke da za a yi fitar da juna za a yi kuma na iya wani wurin su ɗaya da wanka da da kwana sai ta ce in ne ko ne jini ba ni ba na kasance ne da ba wankan da ne a cikin wannan ruwan da jini a tare wankan da na ba ne فقال كان الذي انما عليه الذي تجري كما يقول daga gaske ta jiya ke dan na mutu idan ma an yi ruwa idan ma mutu ta yanka cikin ruwa wanda ruwan da ne cikin ruwa a wani da duk da ya yanka cikin ruwa da ba a yi da wani hadisi ne shi ma ta yi hadisi ne da kuka da amurka sallallahu alaihi wasallam يعني بدأ أن يكون ستة خلفات أزواج النبي ورثت يتبقوا الله أكبر a cikin duk da kuma mutum yake an rabu da sabidan da biyu an karɓo da wani mutum da ya abubuwa da annabi da da suna wannan mutum kowa ya an ce wani mutum da kuma annabi ya kai to a ka'idar ilimin hadisi kowane mutum sai ka san su kafin ka karɓi hadisi ko ba za ka karɓa ba amma in dai ya shafi cikin su hadisi ko ka san su ko ba ka san su ba Allah ya riga gani maka bincike ba ka buƙatar su da kan ka ta hanyar duk da yake da ake ba a gano don ko mutum ko mutum gaskiyarsa wannan ana yin yi don gane da mutanen da suke ba a hakan amurka amma duk da abin da ba ta Allah ya halin su su sai a dalilin ba ka su cewa ko da aka yi ta hajji sun kawo da su ko da kuma da kuma da ya a kai da ku ya ne ku kula da gida don da ya rasu ba don mutum zai wannan wankan da na bayan nan ba zai fara yake annabi ya kafin ya fara sai da ya sa annabi suna ba mu komai ruwan da ya lalace amma da ne zama annabi masa kyakkyar mutum da ya sa annabi su kira da yawon da su da su da ya sa ya da ya da ya in ya kasance wani kan mutum yana da tafiya da shi ko da shi aka zo wajen alwala ko in misali mutum da wani kan da rana ne ya zo wajen kokarin da shi ya yi ayi kore da ta da ta da shi ne kamar da ya zama a wannan mutum da ne tsaro ko ka dinka da kuma mutum da a sakamakon kula a sakamakon iska har zai ke da mutum da za ka gudu da kuma cikin da kuma cikin da ba don ku ba a wannan da wani da da ka kaddara ta zo ta yanka da wannan ruwan da yana da yawa nan mun tafi kuma ka tuni akan da su ci da mutane da masu da mu sai ki ta ci da sauran kan da wannan da ya ga shi ya mun da ka ta mu ai da ka
Thank you. ya kasance cewa kowanne ya kasance cewa mutan kamar cin karo a kan wani kamar bayan jirgin na jikin ne da baki ɗaya zai ku zama da guda da wani
Yankin kogi ne muka ce hadisin farko ne nuna kan ɗaya daga cikin tsoron da da zai tsoron yawon da lokacin da yake nuna wa har su suka rana da kuma aka ce da ta annabi ya yi kace wannan na nuna ne jaizin da yana mana da kusan da jaizi amma sai kuma kuma da wannan kenan hari da annabi wanda wannan hadin ba da ba da da da da da da da yanzu kan ruwan mai ruwan wanka kan ko ruwan alwala idan kana kan nabi kan bukari da da ruwan da annabi yake alwala da shi ta ko zaka da yanzu da ka fara ya kuma da kuma ya ta da mun albarka da kuma da kuma ruwan da kuma ji da ruwan da ya ga wannan da ruwa aka wanda ya wanka fara ya أهل الهدنجية تكتب إذا توضع كادوا يقتتلون على وجوده إذا الذي أنا لا فأعطيت لمرك فقط الناس ومن سنوانا فقط الدولة وغدا متواضين بها فلا يستوي البيت ba a taɓa yi da bai masu yi kuma ma mai duniya da zai kuma a tsara wanda ke gudan ba masu wannan yana shiga babin da ake kira ta bamuki ko ka rinci da kyau idan an ce ta bamuki kuma neman albarka ke to neman albarka kuwa baya yiwa a yi ta ce da abin da cikin tashi ba kwanar da ta fi da abin da albarka su wanda ta tabbatacciya albarka su ta hanyar tabbatacciya ta hanyar nasi amma jiki na ko jikin ka ko sai dai mutane su zo tare da su in ka ta ma da sai sai ya kai na garne ke na su tsari amma ba ka iya zan ya ta yi ba ka da amma an yi da gore da ta yi ne ne ko ban nan san ta da muke da shi game da kai sai dai ka ta ma da sai to ko ka ta da abin da kan zai rufe ya wani madani wani dole ka ba mun madani ke da ka ta da ko dan da ayyukan da kake kana da ba mun da wani da ka yi mun ta ma ne dangane da ayyukan da zamu yi a wani kasan mai zuciya ta tabbata da kuma mai zuciya ta tabbata rashin wannan tabbas din da zuci shi ne zai hana in yi tabarruki da ruwan alwala ko ko ta tabarruki da ruwan alwala a gaba da ku tabbata da ku an da yau da ta ga wannan abin da yanzu na da rubuci yau ku kure da kun ba da nan shi ne ko a ga yau da wannan shi ne da gaskiya ba da nan ko ku ji da kan zuciya da kan don da yake وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور اناء احدكم اذا ورد فيه الكلب ان يقتله سبع مرات الا كنت في اخرجه مسلم وفي لفظ الله فليرقه وللترمذي اخراجن او اولاهن yana ciki na goma sha biyu an karfi da bakin da bai annabi ya rubuta ta abu da yake ba da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kira da annabi Allah da baka gari yake yuhuru ila ila abiku sai ka kuwa ko kan ɗaya daga cikin ku ko goshi ɗaya daga cikin ku ko ka kuwa ta ya ya da da cikin kanku idan ka yi ya da Allah da cikin ka yi bayuwa an yi suna zuwa da a manzafi karkato wannan lokacin ko wannan kokon shi ne kawai su ta haka wata kuma yin da isra wani su farko da ta ta idan su ta ce ya a cikin ko ya tsoro ba a gidan ka tana da kare yana da mazafi sun yi tsoro da shi cikin nan da ruwan ya sa to wannan ruwan da karen ya sa asalin da ya riga da mutum za a yi a nan ba ka tsaya a wasu kalli ne don ko dan tsano ko tsaki da kuka ne kawai baki a ciki ko guran guda ne sai an zubar da shi gaba da in ka zama magana dan tsano ko ba a wani ne gaba amma kan da yake da yasa to bayan an zubar da ruwan sai kuma a yi sai a wanke wannan ruwan ko wannan ruwan da har ke gaba wankin farko sai an sa kasa kun fahimta da kyau wato yadda kuke nuna mana cewa bakin kare a da kuma fitar da rakin da kamar ya wuce da to shi ne sauran da na wuce ce to sai zan so sauran gangan jikin sa ba ta fi ulifan jikin da jaru gangan jikin sa ba ya fi ya fi hankali da kima ko ya fi da hankali ya za mu ta ko kayan ka gida ko kayan ka gida ne kada kare ne da nan da kin da dan da yake da da wani da da gida ajiye kare shari'a ta haramta sai da wanda ya ajiye shi don ya masa gadon gona ko gida wannan Allah amma an san mutum ya yi ko da na yau da ba ta da alwalu da kare shi shi ne sanya harshe shi ne na kuzama kun san dole ne zai ruwa wannan idan ka yi sa da shi ne wannan shi wannan hukuncin nan da muke so ko ji ko ne da ko ba an shi ne an yi shi da mutum zai wanke shi gaba a marratin haske da kai ko da kuma da sura wankin farko sai ya saka ta to alam ma mun ce saka ne su da annabi ya ce wa ya ya ta da wannan da wannan su da ta ruwa ka zuba a kan kasa har ta jiki sannan ka dauka ka gurga ka yanke lokacin da wannan suka ce a kasar za ka dauka ka sa ta cikin lokacin sannan ka zuba ruwa sannan ka gurga ka gurga yanke kai ka zuba sannan ka yi mutum ka ka zuba sannan ka yi na dauki ka zuba har ka zuba ruwa an fahimta su shi ne wato kula wanda bisra wato wato kula wanda bisra wanke farkon mutum ta kafa to dai ba wani suka sake sa to ne shi da cewa ba shi ne da wani da mutum ta kafa shin a iya yin amfani da wani sinadari da ban ba kasa ba ka yi amfani da sabulu ka yi amfani da omo an amfani ka yi amfani da sabulu ka iya amfani da sosai da sosai ta kasa ba ka iya amfani da dukkan wani sinadari da ake kusar da da shi siyasa a maimakon son da kasa ko da na kasa ba suka ce son da kasa kan nan umarni da zarafin annabi a matsayin ibada dole da kasa Allah ba za mu yi amfani da dukkan wani nau'in sinadari ba sai kasa kan tunda annabi ya ce kasa ko kai da shi ko haka da dole sai kasa za a yi mutu ko kana da wani abu da kusar da shi ba za ka yi amfani da shi sannan menene hikimar cewa sun ya kai guda bakwai tare da cewa kowace irin najisa ta taba jiki ko ta taba wani wuri inda za ka wanke ta sai wani karta ta kai shi ke da yawa bakwai amma ba ta karta ne ta yi wani jiki ne ba ya wani da wani da ta bakwai duk da ka kai cewa kila a wankin farko mai kasan da lokacin da ka sa na biyu ka ɗaure ne ba mutum ya ba amma duk da haka mutane ne za su bakwai to a nan gurin ba a tambayar mene ne su ma ubin su ya yi su jami'a da ne da ne da ba ba a tabbata mene ne su ma an da su ya san da yi su ma kamar da mun san hikima da ta aka sa azza da ta aka aka sa magarba kuma aka sa aka launa ne Allah ya yi umarni mu kawai shi yake dokar da haka wanda na wani ke an yi dago wani hadisi ya karfafa muslim wa fi lafazin lahu a wani lafazi daban wanda imam muslim din ya rawaito akwai tsarin sanyi rikku wato mutum ya kayan yadda ruwa ruwan da zai kawo a gidan shi da za a ka ga nan ruwan ya zama mai wani turmiji ukura wannan a kula wannan a ruwayar turmiji akwai shakka shin wani wanki ne ake sa kasa wankin farko ko na yanki amma wannan hadisin da ya hadisin farko shi ne da farko shi ne ake sa da shi kasa ba wanke karshe ba kuwa na
أنا بقول عشان كده بعدين بعدين صلى الله عليه وسلم بعدين بقول عشان كده شرع ظهري كان يقطع على كده أنا بقول عشان كده ولا خلي ولا خلي وأنا ما جنت من الله جاهز
a wannan kofar kofar don wannan sun da an kofar su ne da ruwan goji ko ruwan goji amma ba wani ruwan kare wannan su da yawon su da wannan da ya sun zuwa kusa nan da nan ba su na na zai su zama da yanzu a kusa ba alaikum wa rahmatullahi akan kare yawa kuma zai matsayin da yanzu annabi sun karfe da wani kare haram ne kuka haram ne kuka ka ɗauki ƙa'ida duk abin da yake da zaka to haram ne kuka ko ka samu mace ko ka samu mace dan ka da sabbar annabi cikin da kara da sabila yujidu da wani kuma da sabbi da rawar yujidu ya mura da maro wa na wannan da muka wa yuqillu lana wa tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'a wa yad'u anhum lahum la yusudu ya ba aka haramta sulikayyarsa yanzu ba su halitta ka sai kare ba ya halitta kuma ka sanar da kare an bai da ku kada ma ya halitta ka ajiye shi a gida don yi masu gashi amma shi ya halitta ka biyu shi ne ka zama shi shi da ku mutum ya sahara ne ni da aka ce sai in ya zo maka larura ta wasu yadda za ka samu na kyauta kuma kana son yanzu yi maka kaya ba ka samu na kyauta ba dole sai su yi wannan yadda wata bawa bai ko na ma ba ba ba ya halitta kuma ne ko su ji yarsu na su ayi ne su Yi ko a wasu da kuma shari'a ta hana kama da aiki da da su da matsayin jami'in ba shari'a ta sa ko mutane ba su gani amma kuma su ya hana kuma sani kar ku mutu tsayawa mutane a guda ku ce dole sai masu gadi ya ɗauka sarki ke wata gadi ya san dama a ce sai dan ya ake Mafi ya wuce ko wajen kimar jikinsa bai taɓa tufafin da tufafin yana na ƙarfin da sarki. sai ka in ya wanka ko wani damfi na jikinsa kamar gudunsa idan ya yi gudu ki ta gani ne kamar haka yau da duk da yana hawa ta gani wani mutum to wani mai zuwa turista wani mutum amma na fitar ba wani ne ko ba na jikinsa ba wani damfin jikinsa ya taɓa ka ba wannan dan ka taɓa ka ta ba mutum ka fahimta ne ba ya yi game da wannan wannan kare ya wanke su bakwai akwai wani gida ne da aka fi wata fasara haka ba da haka din nan na yin bayan da ne saboda aka rasa ni da ba yana da kara ne kuma ne akwai riga wanda akwai guda da riga da riga su ke ba wanda ne ne ya a cikin riga ya yanke kuma su na fi a jere yara da mata suna da su ba da amma wani lokaci aka bar sauran ruwa ruwa a cikin riga saboda haka ina kokarin riga suna zuwa ko suna lalata su da su da suka sauke ni da an zuwa don su da ya yanke a yi yana da mamu ila ta yanke ke kake yankin farko da kasa kullum wannan karnukar suna jira sannan kuma gogan ba jiran ta hanyar kullum kuma da za a rasu yi a sama ba inda ba za su yi sama ba a za su yi a sama ba hanyar da ke da zai cikin shekara ba a ake inda ba su ai bai na dace da tsarin kiwon lafiya da yanayin yadda muke barin rijiyoyin mu a buɗe ko mu ajiye guda ko ya ji abin nan da zai kiwon lafiya a ga an gwamna ko da ba haram ba ko da su dan wani abin da mai da duka ko wani abin da ke nan da ya zai gaba maka bai kamata ce amma kun da guga haka da rijiyar ko da yake akwai abin da ko da ya da kiwon lafiya ma guga to inda wuri ya taba inda ya taba da inda ya wuce ya taba nan za ka wuce ya za ka zuwa ka wuce ya za ka zuwa ka wuce shi kenan idan ka zo na gida ko hoto na gida malaikun ya ba su da haka mutum hadisin annabi amma ko kuma aka yi ko gaskiya ba da aka yi tsarki cewa ta da yi don karan na gari ka yi ta haifi don gida da hoto kamar na gunki haka nan ma malaikun ya ba su a yi gunkin mutum ko a yi gunkin dabba ko wani kasa ko wani abin da haka mai rai a za a yi mutum mutumin da malaikun ya ba su amma tare da haka annabi ya ba da dama a ajiye ya kwana ta wasan yara wanda ba annabi cikin bukari a kai ko ko da ko idan gida akwai yara za ka ba su yar sana wannan ya halatta hadisi ne kallon cikin bukari lokacin da aka yi aisha wasu annabi sallallahu alaihi wasallam tana fata da yasa aka kawo wa su cikin gidan ba abin da ya bani haka ko sarki mutu ko yadda ya zo da wajen karantarwa musamman a makarantun mata akan samu sandar a wajen fahimtar wannan sai su yi amfani da hadisi a wanda ya hada ake duka a wanda ke tura to wanda kuma hadisi ne ka an gane ko to kaga am sun su yana nan ala umumi in ya fi surat tafsir surat tafsir ka turanto wani wanda ke kun da daga da daban idan ki ga su ba ya da ya da sun da sun girma an musu aure wanda suke ba ko ko ba wani sun ta makaranta ba alaka aji da sanar a wani zama an yi sadara wa mutu a kawo da suke na halatta kun ga yi da ne idan ba a cikin ruwa ne yana idan idan misali in abin da ke wani abu ne ko kuma ba a cikin ko kan ci ana iya fitar da duka ba ba an yi wasu an mulki وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجره انها ليست بنبي انما هي من الخوافين عليكم اخرجه الاربعه وصححه الترمذي وابن خزيمه وانا حديثي ان تقول اذا ابو قتاده عن الانصاري سوى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجره النبي يا فتاه دندن بالشموه قوم بي annabi ya faɗa dangane da ita yake illa ma illa a laifin bilal su ta ba mu yasa ba wani ne ya zama cewa ya ajiye ruwa zai yi alwala da shi in san ba su yi tsohon ba su ta sha in ya halatta ya alwala da wani ruwan ko bai halatta ba sai mu yake illa a laifin bilal ai ita ba mu yasa ba ba illa ma yi zama tsawo su da alaikum ai ita ba kuna cikin ba su yi kawo da su wannan ba abu da حديث من أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة حتى كان بيسمع كمان كمالتي وحوالتي da sun zo sun kawo ruwa cikin bokiti wannan raguwa yana nan a matsayin da na ruwa ba wa mai shi ne kusa kun fahimta da kyau sai muka yanka hadisin wannan sai mu tsaya kanta wa an anas bin malik radiyallahu anhu qala جاء أعرابي فقال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أقصى قوله أمر أقبل فلما قضى يوم الدين فلما قضى قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب الإسلام فأفريك عليه متفق عليه وعن انس بن مالك انكر هو حديث لدى انس بن مالك الانصاري وان وان يا انجدان الى النبي صلى الله عليه وسلم في لازم هذا النبي صلى الله عليه وسلم bai taɓa ce mun ba dan ne kai kaza ko dan ne kai kaza ba amma sai kuma ya rubuta sa saboda hakurin annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma ba ban taɓa yi ba bai sai ne kake kaza yau ban taɓa yi ba ne ka kake kaza ba kawai hakurin annabin to amma a nan gurin kada ku kalli hakurin annabin kadai kuma ku kalli da'a ita kanta ta ana samu ne duka guda biyu an samu ne saboda ta hijir kuma ya kasance wani lokacin ko na hakurin ka saboda mutane ne kuma kula da kasa da wani sauri wani lokacin kuma kai ko wani hakurin ka ha ko mutane ne suna da korafi irin nan wani lokacin ya ga yaron ta mai zama ne amma mu gida mu ke da korafi ko da ya ga abu sun ke sai ya ga laifi wani in ya tashi ba laifin ya gani ba hankalin ka baya kwanta hakan ya ga yau da shi ya ce da ya ga ba wani kuma ta ga shi ne ba ku ya ga ku ko ya ce ya wani ana san malik sahabi ne da sallala annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a cewa Allahumma akthir ma lahu wa warda ya Allah ka ba shi yawan ka ka ba shi yawan dukiya ya ka ya ga shi da dukiya kuma da ubangiji ya ba shi sai ne gonar dabinan sa ta ta gaban da ganin dabinan kowa a madina dan ruwan dabinan kowa tana da ɗaya ne sosai a shekara amma ta ne ɗan malik so biyu saboda albarkar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ana ɗan malik yake ja'a arabiyyun fabala isa ibnu masjid wani mazaunin karkara idan an ce al'arabiyu ana nufin mazaunin karkara ba wai da zarar koyo ba don mazaunin karkara da larin da ke ya farce kowa ya ce suna da arabi a kun gane ko jamin da su ne al'ara ya a arabiyu wani mazaunin karkara ya zo ba ta da su ta a cikin mace sun yi tsawon yi tsakani a wani ɓangare na masallacin annabi ba san da rahun na kan mutane suka wata tsawa فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في النبي أنا في شكر ذلك كذا ya yi kuma kuma shi kawai yana kokarin su ba abin da ya kusa mutane suke sha a kan sami da su tsari ke kare sa da nan ba ta ba ta da su yayin da mutumin nan ya kammala da wannan sa tsaf amaran da shi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya umarni ke zanu din ba to a kawo yau guda guda shine zanu وأمري عليه لأنت بضع أنت هم حديث من متفق عليه يقول أظن الجنون أبنا kasa idan an yi najasa idan najasa ta zuba a kasa sai an wanke kasar ko zuba ruwa ko a wajen ya wadatar musamman idan yaro ya bawa a kasa ne a ina ne ka kuma ka san wannan wurin kana yin sallah ko kana yin wani abu na ibada don sarka ko wani ba kawai ruwa za ka ɗebo a gangani sai ka zuba ba wai sai ka fashe ka tsawon wanda kai ko an fahimta ko sannan wani hadisi nan da ke na nuna mana wato yadda annabi ke kiran mutane a hankali zuwa ga addinin musulmi in ba haka ba akwai su ko su kama wanda mutuwa amma annabi ke fita ne ke karfa kansa a lokacin da yake cikin bawalin inda an ce a ana shi da karfin da ana wani yawa da su farko dai ba wani dai zai bata rike tunda dai bani ya riga fara to da ne na wata Allah sannan kuma ya bata cikin sa sannan kuma ga yayi fada to da amma duka annabi su tsale illa sai ta faru ya fashi illa ta ta faru in an tsare ita da bai wani guda ne kuma sai a ce wani ya abu da aure kaga a karshe da ya tashi zai su ci ya addu'a yake Allahumma rahmi wa Muhammada wa la tarhamma ala ahad irin ya Allah sai ka ji kan mu da nan Muhammad wanda mu kai cikin ka da kowa ya Allah da mu da ya Allah da shi da zai da wata abu da ni yar wayan ka take shi ramar Allah ka ga kowa ka ce ni da kai ya zan da da mu da ka ya ce ba su mu ka ka ce ni kuma ka ba a tafiye dai wannan dangantakar wannan hadisi da wannan babu dangantakar cewa idan aka idan ya aka babu a wuri zuba ruwa kawai ya wadatar wurin ya zama mai sarki ba wata an kwace kasar wajen baka mai da wadansu malamai suka nuna daga قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمام فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد أخرجه أحمد وابن ماجه وابن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن كان يعجز عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الذي لم يتفقد بريد يقول أحلت لنا ميتة ولما وقول أن قال السامنة ميتة ولما وقال أن قال السامنة ميتة إليجو أن قال السامنة جيني إليجو كيف فأقل الموت ثاني أما ميتة إليجو من الذي قال السامنة فالجلاد فالجلاد فعلا والحوت لكم الكيسي kaga da fara a garin da ake cin fari kaga an zaka bukatar yanka ko mujan da zai ha kuma kifi tsaya bukatar yanka wa amma da ba in ko na ci da da na da ba tafsihal wal kabir التحال في الصيفة ونين في الكتاب كان في الجو والكبد كما في هندسة su ma dukkan su asalin su jini ne amma sun yi daskari da damar da su ya daskari ke nan da da ba irin nau'in jini da shari'a ta haramta shi ne addamul masfuh jini mai faranya wannan haramun ne yin amfani da jini mai faranya amma duk jini daskararre su ne kamar guda biyun nan hanta da kuma abin da ya shafi rifa wannan halal ne amma kuma dukkan jini kuma zai zama haramun ne yanzu ko da jini lokacin da za a fara a irin bayan tashin nan daga baya a zo a daskarar da shi har a zo a koya shi yanzu don haramun da bi halatta mutum yi duka an fahimta da yau ko da wani hadisi shi ne ma da cewa karkar mu amma zai ibn maja imam ahmad bin hanbal ne ya rubuto shi da ibn maja wa fihi ba sai da hadisin akwai rauni a cikin sanadinsa to hadisin ya zo ta hanya guda biyu hanya ta farko ya zo marfu'i hanya ta biyu ya zo marfu idan an ce hadisi marfu shine hadisin da aka ce annabi ya ce idan an ce hadisi mawqufi kuwa hadisin da aka ce ga wani sahabi ne ya ce an gane ku kuma hadisi min da bil marfu haka ne وما أضافه إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر dukkan abin da aka jingina wa sahabi sai ce wannan hadisi ne mawku suna nufin sahabi ne ya faɗa da annabi dukkan abin da aka jingina wa annabi sai ce wannan hadisi ne mawku ya rage na kai bincike shin ya inganta sun jingina wa aka yi annabi annabi ko ya faɗa ya rage shi ka bincike shin ya inganta ko jingina wa sahabin da aka yi cewa sahabi ya faɗa to wannan hadisi a matsayin cewa annabi ne ya faɗe shi da bakinsa hadisi ne mai rauni amma a matsayin cewa abdullahi dan umar ne ya faɗa yake an halatta mana jini iri biyu da mutu iri biyu wannan hadisi ne inda kace lam yasihha marfu'an lakinnahu sahha mawqufan ko ko ne ko hadisi sabta wata kun da aka kula da wannan hadisi to ya rike na idan sahabi ya faɗi magana shin maganar sahabi ana kirga ta a matsayin hujja a shari'ance ana hakika maganar sahabi idan ka duba cikin ka'idoji na malaman hukumu ba a mace ta a matsayin hujja musamman idan an samu wasu sahabbai sun saba wa amma in sahabi yi magana cikin sahabbai ba wanda ya saba masa ta zama hujja kenan dan zai zama kamar ijma'i kenan idan ko sahabi ya magana wanda wani sahabi ya zaba masa to ta wannan ba hujja bace ta wancan ba hujja bace cikin su wasu ɗaukan dalili shine ke magana ta zama hujja ke nan an gane ko to amma akwai waɗansu ɓangarorin maganganu wanda sahabi zai yi ana ɗaukar su daidai da annabi wanda na ɗauki salon magana ne da malamin hadisi da ya kamar a nan gudun sahabi ya ce an halatta mana ko an haramta mana kaga ce an halatta mana bai faɗo waye ya halatta musu ba an haramta mana bai faɗo waye ya haramta musu ba ya zama da ya yi haramta musu to irin wannan magana su hadisi da suke da hadisi marfu'i wajen hukunci da ka in malaman hadisi suka zo sai su ce hadisi riwaya mawqufatun riwayatan lakinnaha marfu'atun hukuman da hukuncin ta marfu'i dan abin da ya faɗa ba ya yi wani halatta musu in ba Allah ba an gane ko ko ka haɗe ce yana daga cikin sunna yin kaza to ko da gaske annabi ya ce ba daidai ki da ce annabi ya ce ko ka haɗe ce lokacin annabi mun kasance muna kirda kaza a matsayin hukunci kaza wannan ba daidai ki da annabi ya ce shine imam al-iraqi ke cewa qawlu sahabiyyi min as-sunnati aw نحو أمرنا إلا نرى إن كان مع أثر النبي من قبيل ما رأى yake idan ka haji ta kaza kuma ne yaje gidan da ta annabi idan ka haji ta kaza idan ka wannan hadisi yana tsaya daga cikin hadisi ma ko bai amma hukuncin sun hukunta hadisi marfu kuma ingantacce ne wato a tafakar ruwa ina ba da gobe ta hadisin na fa'idantar da mu cewa abu guda biyu din nan ya kusa wato ga jini guda biyu sun zama halal sannan musu guda biyu sun zama halal sun zama to me ya danganta da kawo wannan hadisin a cikin babin da ake magana kan hukuncin ruwa me ya alaƙa shi da matashiyar ai muna cikin kitabu kwanaki ne babu da ya yi ko to me danganta da wannan babin kun yi shuru da malamai da ya kamata da mafi su eh a yadawa halatta ne ana magana kan hukunci ba ya ga hukunci ke magana kan shi ne ko ba ya ga na ko da kun ba da shi ruwa ruwa ba ya da shi ba su bane ba tun da su ba da su bane ba kan ko da an sa an sa a cikin ruwa wani ruwa ba ne amma idan jini ne ba wani jini da wanda ba an tawa ba kuma sai ba ba an gane ku وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في اهل جرعه داء وفي الآخر كفاءة an karbo abin da da abu hurera yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a al-dhubabu fi sharabi ahadikum idan kuda ya fata cikin abin shan dayan kaga sai annabi ce sharab abin sha lafazin sharab zai shafi ruwa zai shafi wato ainihin gogoro zai shafi leman tsani zai shafi leman zaki zai shafi komai da aka matsa shi aka rike shi ruwa dan a sha ya zama sharab idza waqa'a al-dhubabu fi sharabi ahadikum idan wato kuda ya fata cikin abin shan ɗaya daga cikin ku kaza ya tsira a fi dan niyyar da mutum to ka duniyar da ke ciki sun kuma niyyar da abu sannan ya ce yawa ana ta domin ni kuma a cikin ɗaya da cikin muka kanta akwai cuta wa fil akhari kifa'a a cikin ɗayar kuma akwai maganin wannan cutar to da yake kuna san da yana idan ya san ta ce ta da sai za a san abincin ka da abin da yake cikin ta sai mu ce to ya ce dan sai cikin da yake wannan kuma ya ma da wannan hadisi bukari ne kuma su karu bari mu karanta riwaya wa wa mu da bukari da abu da su karu wa zata abu dawud ya kare shi da wasu ce wa innahu yastafi bi janahi allati fihi ta shi kullum yana zira ne kan abu da wannan mafitan wanda ya shafi cuta a ciki an gane ko shi haka kudaden ke yi da ba a yi jira ne da shi ne waɗanda suka jarasu da wata ainihin gara shari'a da hankulan su suka karya taki suna ganin ya za a annabi faɗa haka kuma yanzu a daidai duniyar da ake ciki yanzu ci gaban zamani duniyar kwamfuta ɗan da ya je duniyar wata kai ya waye technology ya riga ba mai duniya kiwon lafiya da ne ko kuna ta a tsohon kuna cikin amasha wannan ai ya zama kauyen cike da waɗansu su suka abin haka amma kuma mamaki waɗansu likitoci da aiki ya kawo su koyi suka shiga laburari ta musulmai sai sai ga wannan hadisin da suka gani fassarar su cikin sahih bukhari shike na sai suka koma kasu su sai suka zo da da bincike suka tare kuda da yawa a dakin bincike sai suka fitar da wannan sakamakon cewa lalle abinda annabin ne ya faɗa balaraban nan wanda yake kiwon raƙuma gaskiya ne haka kuda ta yake akwai kuke da tsaya akwai cuta ɗaya kuma akwai maganin ta wannan binciken likitanci su ya riga tabbatar manyan manyan magazin irin na salam da sul alamin islami na sun riga sun buga wannan sama da shekaru a ruwa ruwa suka wuce baya sai dai nan gudun kasancewar wato da wuya su zama da suna da alaƙa da wata kungiyoyin bincike na addinin musulunci da wuce ko kungiyoyin addinin makuza suna da kwantar da irin waɗannan sai zan zo labarin irin wannan baya zo mana haka abin sai a wuce da dama wannan gudun ba sun yi saboda muna da shi baya kwarai da Allah ya kawo lokacin za a kankaro dai amma ya kamata a cikin duk da kungiyoyin addinin nan kasar suna da kwantar da kungiyoyin waje na addinin musulunci manya-manya akwai mujallu da ake bugawa na duniya irin su al-mujtama ta koyi irin su al-bayan wanda ake buga ta a London a karkashin kungiyar al-mujtama islami irin su ga sunan gurin bai manyan mujallu wanda kullum suna dafa abin da suke karanta fa ya kodo lokaci in wani sabon bincike a kai na technology sai an gwada shi da addini ya dace ko bai dace ba in wani sabon bincike ta kiwon lafiya ya dace ko bai dace ba ko ne ne ana magance irin wannan matsaloli amma sai ko ba ta zo mana ko mu ba yin ta zo mana ko don kana nan da dai abin da yake dai na da shi da abin da yake cikin jiran da yanka nan to da zara an kawo wani sabon sai ka ce a mu nan aka dora mana ba za a yi ba wani sabon hausa ne وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من القيمة وهي حية فهو ميت wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Waqid Al-Laythi yake cewa ba ku sai abin al-bahima abin da duk aka kula daga cikin al-bahima lafazin al-bahima wadansu malaman suka ce shine dukkan dabba mai kafa hudu ita ce bahima amma wadansu suka ce al-bahima shine dabban da take cikin wadannan dangoji guda hudu tumaki awaki shanu raƙuma waɗannan su ne al-bahima sai kuma sauran waɗanda ka iya shiga cikin su daga cikin waɗanda aka halatta cikin dabbobin daji kamar barewa kaza da su cikin amma kafa hudu gare ta ita ba kare shiga akwai dabo da sauran dabbobin daji masu kafa hudu da aka halatta duk sa karba mutum ba annabi ce ma ko fi'a min al-bahimati abinda duk aka yanka ko aka tsira min al-bahimati daga dabbar gida wa hiya hayyatun alhalin tana raye da kuma bangi wannan abin ya zaune an fahimta ku yanzu misali za ka yanka rago a gidanka ka yanka rago a kaga za ka zo ka mafarki kan da kafar ya halatta ka ci komai a yi ma romo da kunnan ne ko da kafafun ne ka amma yanzu kawai dukiya tana tsaye sai a yanki gama kuma a sabon jeji da magani a yi fi nan gabar da warki wannan gabar da aka yanka ya halatta kamar baki a yi maka naman kai a gida ta fi halatta ba an ka yi ɗauku ka yi jona a wurin cikin halatta ko mutum za ka yi ke son nan da ka je gabar baki da soya da bai halatta ba duk abin da aka yanka daga cikin dabba alhalin tana da rai to wannan abin da aka yanka ya zama ya zama to shi ne suka ce to amma wannan ana nufin dukkan abin da rayuwa ke shiga cikin sa dan akwai abin da ke a jikin dabba rayuwa ba ta shiga cikin sa shine kamar me yanzu ka ho rayuwa tana shiga ciki abin da ko za a yi a gane rayuwa tana shiga ciki inda za a sayi wajen da allura ko wani abu mai tsiri ko a za ta rahuta a wurin za ta zaɓi da fushi zafi in za ta zaɓi da fushi zafi ya zama wannan abin rayuwa na cikin sa kenan to irin wannan abin in an yanke shi to wannan abin ya zama yanke mutukar ita rabba tana da amma in ba ta ya ta yi irin game da wannan abin kamar misali da zaku cewa idan aka tuka da allura da ba za ta yi tsalle su ji ta cutu to ka ga wannan rayuwa ba ta shiga cikin sa dan an yanke shi to shi wannan abin bai zama na jasa ba bai zama mushe ba ina ba da ko bai da dole sai abin da ke da kullum a nan gurin da ba mu hukuncin gashi da tumaki tun da can da kuma a yanzu a inda ake da mawaɗin kuma sana'antu akan yi barguna akan yi safa ta hannu ko safa ta kafa da mai da gashin tumaki to yanzu wannan gashi idan aka yi shi a jikin dabba tana jin zafi rayuwa na shiga cikin gashi ko ba ta shiga to a cikin kaga tun da rayuwa ba shiga ya halitta ke nan a yanke gashin tumaki a yi wani abu da shi a wannan lokacin wannan gashin bai zama mushe ba amma inda a ce rayuwa na shiga cikin gashin to da zarar an yanke da gashin da dabbar suna rayuwa na wani kenan ya zama mushe amma abin da rayuwa ba ta shiga cikin bai ɗauki wannan hukuncin ba ina fata ko fahimta to ina da sai mu tattauna na wani hadisi imam abu dawud da imam muslim ne suka rawaito ko hasan da muslim ne da hadisi hasan wallahu lahu wa lahu ne imam muslim wato a yi hakuri dai ina jin abubuwan yadda ba na sa inda na kawai tunda ban san kamun ludayin ku ba kuma ba ku san kamun ludayi na ba shi yasa su suke bin abubuwan sanu sanu ba na san in tsawai ta da yawa ko ba na san in da a gana ya gudu da yawa akwai abubuwan da kuma kila sun shafi hadisi da dama wani suka shafi sabani ba na san in kawo sabani da yawa na fi so in ba wa ma'anar gundarin hadisin har in wani lokaci wannan sabani ya kama a kawo sabani ko bayanai da sauransu wannan kuma aure babban dai abin da ba mu sanar da ka san ko na cikin mu gane ya inganta sannan mu gane hakikanin hukunce hukuncen da ke karkashin sa na zahiri ba tare da kutsawa ciki maganganu masu zuci ba wannan sai in hali yayi nan gaba dai ana tafiya a hankali a hankali da alaikum wai ku da yana yau da rikin jiki bana jini a cikin ba ka gane ita kungiya ba ku cewa ta halatta kai tsaye ba ku cewa ba ta halatta ba kai tsaye kungiya in an gina ta ne a kan adda'awa da tasiri wata kama kan da sun gina duka ga ayyukan alkhairi da ayyukan da'awa a lasa amma a gina kungiya da manufar wata manufa daban za da ake so a cimma ba ta addini ba adawa wanda ta gaba da nan wanda ta gaba har kullum abin da yake cutar da mu a kasar mu shine wato wajen kungiya ko ta kuma kungiyanci to kawo kungiya da ban kungiyanci da kungiya idan an yi su da ƙarfi dole zan so manya-manyan objectives na wannan kungiyar shine ciyar da musulunci gaba dole za a ba tsara muna son mu ciyar da musulunci ta wata fuska ku fayyace ta fuskar ilimi ya fi yanzu aka kafa makarantu nazari primary secondary har zuwa abin da ya gaba muna so mu ciyar da musulunci kuma ta wata fuska fuskar taimakekeniya kan kenan za ku rinka taimaka marasa lafiya a asibiti za ku rinka taimaka shekara ɗan uwa musulmi da suke gidajen kurkuku za su taimaka da jirgi a amma ta yadda mazajen su suka mutu ta yaya za a yi a tarare su a iyaye ƴaƴan da iyayen suka mutu marayu ba su da mai rike su ba mai kula da su suka makaranta da rayuwa ta yaya za a yi a rike su ka ga irin wannan ko su inda su su rike a muna son mutum ka musulunci amma mu aikin mu gina masallaci kadai a muna son mu taimaka musulunci amma aikin mu shine kaza duk kowace kungiya ayyukan da ta sa a gaba suke so ta cimma shi zai nuna halaccin ta ko rashin halaccin ta yanzu ya kungiya ne yanzu ya kungiya ne za su gina makaranta za su gina masallaci za su taimaka ma gaji za su kaza su wannan ba ayyukan shi zama ba ya yanke na kuma ta ce ta sani shi wani hanyoyi za ta gidan cimma wannan nasara a ta hanyar taimako ta hanyar kula da kuma ta hanyar da za su yi a cikin kungiya ta tabbata ta iya wannan ayyukan alkhairi ba wanda ne ke mutu halatta amma inda da gina su sai waɗanda zai kafa kungiyar su ce to wannan da su ne wani hukumu da muke son mu cimma kuma ne da ke da su ne da ya ka kuma wani da ya ce su ya ce su cimma in da su ba to kuma su ne kuma su bai ba rabon da ya zama su zuke da za kuma kungiyar suke da ba kungiyar suke da suke da zama kungiyar suke da yawa da ne ke zama ya kan nuna yi wajen hali a ragurwa ina jin ba ka samun kuka ga su sun yin su gini ku sai a shekara amma yin kini da kada yawan zuwa inda nake yawan gara su suka wannan kofar sun su sama da shekara biyar muke bukata cewa ba yadda ya kamata a cikin ta ba kun ga yake laifi da amma a ra'ayin su suke da su ne da gaskiya saboda yawan yi ko ba a yi wani zama wannan ya abinda ma da zuriya ke cewa da zo mu rada ta kofin ka ko kuma ku dawo zo da rada kuke ka ji za ka zuriya ki kuma sai ta ci ka kuma ya da rada ne ne ya za ke da wannan abu za ka zubar kuma da ka ni dai a a fahimta ta yanzu ban ga wani magana wani malami ce ba amma fahimta ta zubar wa in ku na ji ne ku zai sai da ruwa ai da gana ruwa na ni ke ne da wannan magana cikin dukkan darussan ruwa cikin kudi yanzu ba ka'idojin da muna faɗa ne kaɗan kaɗan idan ba na wani hadisi su kaɗan suna nufin kaɗan domin ya sa'o da kuma su ta duk rufe insha Allah ƙwarar da na hana to ba da rufe yin kuma sai sauran rufe barkan mutum a kan wani gida bane ka'idar mutum da ke duk inda mutum ya mutu a nan ba ya halatta ɗaukan mutum daga bauchi a kai shi kan mutum a kan ko a ɗauko mutum a kawo shi an fahimta ku wannan ba shi halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ce wannan cikin hadisi inda mutum ya mutu a nan ake gani ba a ɗaukan shi daga bauchi a kawo shi ba a ɗaukan shi daga bauchi sai ka ɗauka waɗanda suke mutuwa a turai kasashen turai sun su san gurin da ya ka samu kabar da haka sai a zo labin kyauta sai an saya kila kuma kashe kuɗi kuma jin tsoron kila waɗanda za su tsoron riga wasu ba musulmi ba ne kuma kila ko waɗansu ka'idoji a da dokoki da suka shafi siyasar duniya da suka shafi hulɗar zakaranci tsakanin ƙasa da ƙasa ba nan ne bane ya kasance wani an samu damar kulle to irin wannan da aka ɗauko shi aka kawo shi gare shi don saboda yadda su yadda su so da su da shi amma a kowa mana cikin gida a ce wai don shi mutumin maiduguri mai daga bauta da ke shafe shi maiduguri ko don shi ka zami daga nana ɗauko shafe duk inda mutum ya mutu ta abin da ke a can gudun shi ne sunna shi ne abin da ke sunnar annabi sallallahu alaihi ko ya yi wasiya ai wasiya ba a aiki da cikin mutu ba sunna ba duk wani da ta kusa ta ba sunna ko ko ta ta gama ya wuce shi ne aiki da sunna ba ba wasiyar wa sallallahu alaihi wa rahmatullahi a ina sa ran gobe insha Allah da magariba za mu sake karatu sai dai na dare ne ba zai samu ba amma dai yau da za mu yi na dare da Allah kan yanzu ga ran tafi gobe kuma da magariba ma ƙara koda ba mu iya cikin wannan littafin amma na bayan isa ina gobe shi ne ba zai yi ba saboda wasu da dalilai garin da suka fulanci ba insha Allah ba zai kuma da riba ba insha Allah wata riba dole ba dole ba ba ba ana magana da wasu da وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين